أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya dawo da mu wannan lokaci da muke karatu a cikin wannan littafi na riyadus salihin za mu tashi a kan hadisi na a babi na 299 babi na 299 babu taharimu tikadin kalbi illa lisainin au mashiyatin au zar'i to babi wanda zai magana akan haramcin ajiye kare rike kare sai dai mai sai dai don farauta ko kuma don kiwo ko don noma waɗannan su ne abubuwa guda uku da shari'a musulunci ta yadda a rike kare saboda su abinda za dan adam zai samu sauki idan ya rike kare saboda su ko shine na farko kwasan lada da ake ba wanda ya rike kare shi ba shi ba za a kwashi nashi ba amma maganar shiga mala'ikan rahama cikin gidansa yana nan na eh da haka maluma suke cewa duk da an yarda na farauta ne a'a na kiwo ne ladan kana nan to ka ringa daure su a waje a musu gida kar a bar su a cikin gida kun ga mun karanta cewa mala'ika jibrilu yakan zo wajen idan mutum zai mutu ya zo ya kori shaidanun da suke rikitar da mai mamaci to kaga idan kare na nan ba zai zo ba kaga ai ko kare ya canza wa mutum Allah ya kiyaye عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اكتنى كلبا إلا كلب سير أو ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قراطان وفي رواية قراط أسامو حديث لقى ابن عمر yadda Allah ta ƙara tabbata a gare su ya ce na ji manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam yana cewa wadda duk ya rike kare sai dai idan karen farauta ne ko kuma karen noma ne to a kowace rana shi wannan karen yana sanadiyar kwace ladan mutum a zabtara ladan shi a zama bai da shi a halin da ya samu a kowace rana har yawan kiradi guda biyu maza Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa ya gaya mana me kiradi lokacin da ya faɗi magana hadisi akan jana'iza wanda ya je jana'iza a wani dan uwa ya rasu kaje aka shirya shi tare da shi aka ma wanka aka mar wanka da kai aka shirya shi aka yi marsa sallah to kana da kiradi daya idan ka raka shi aka je har makabarta aka binne shi kana da kiradi guda biyu kowane kiradi ɗaya lada ne gangame mai wanda ya kai girman dutsen uhudu girman dutsen uhudu wanda ya san dutsen uhudu ya san yana da girma dutsen uhudu ba irin zuma rock ba ne mai tudu a waje daya dutsen uhudu kewaye garin madina na 11 kilomita to kaji kaji kilomita goma sha daya kare ya fasa an kwashe malada na kilomita goma sha ɗaya sau biyu kuma a kullum yau a kwashi kilomita goma sha daya gobe kilomita ko larin naka guda nawa ne Allahu alam na Allah ya kiyaye wannan hadisi imam bukhari da muslim a taura ya zo ta kiradi ne za a cire ba to ko kiradi ne ne ko kiradi ne duka hasara ce wanda take mai girma eh ba wanda da hada zai ce ba komai wa nabi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam man amsaka kalban fa innahu yanqusu kulli yawmin min amalihi qiradun إلا كلب حرث أو ماشية متفق عليه وفي رواية لمسلم من اكتنى كلبا ليس بكلب سيد ولا ماشية ولا أرض فإنه ينقص من أجره إيراقان كل يوم أسامة حديثي daga Abi Hurairah da Allah su kara tabbata a gare shi yace Annabi sallallahu alaihi wa sallama yace wanda duk ya rike kare ya ce sai dai to wannan karen zai ringa ragewa a kowace rana daga cikin aikinsa lada wanda ya kai yawan kiraɗi guda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce sai dai idan karen farauta ne a karen noma ne ko kuma karen kiwo ne wato idan wannan ne ba za a taba ma ladanka ba a ruwaya imam muslim ya ce wanda ya riƙi kare ya ce sai dai idan karen farauta ne ko kuma karen wato kiwo ne ko kuma karen noma to shi wannan karen zai zamo sanadiyar ragewa na ladan mutum a kowace rana na kiradi guda biyu waɗannan hadisai da suka kira da noma da kiwo da kun ga ba su kira gadi ba na maluma ne suka ce gadi zai shiga ciki saboda aikin da da karen yake dangane da kiwo ai gadi za ka ga in kare aka koyar da shi shi zai ringa kaɗo dabbobi na duk wanda za ta fita na sai yi ma zai koro ta da dawo cikin garke duk wanda ta tabbar yan uwanta sai ya koro ta ai kaga gado sai ke suka ce to karen gadi ma zai shiga ciki ne za a rike shi saboda da gadi idan irin aikin da wannan yake yi wancan ma shi yake yi amma dukansu ba sanya su a cikin gida za ka iya zuwa ka siyo in kana bukata amma ba za ka siyar ba na ƙara faɗa? na? nace za ka iya zuwa ka siyo don kana bukata amma ba za ka siyar ba idan lokacin da ka gama aiki da shi idan ka siyar ka ci kudin ka ci haram eh na? a bari sai mun gama karatu don kana gama tambaya wani zai tambaya eh ka kari ya kasa banka mutum ba zai saidawa saboda cin kudin karkare haramun sai babu karahiyati ta'liq al-jaras fi al-ba'ir wa ghayrihi min ad-dawab wa karahiyati istihabi al-kalb wal jaras fi al-safar wannan babi na dari uku zai magana akan wato makaruhi ne a a sanya kararrawa a lanka ya kararrawa a jikin raƙumi da waninsa na dabbobi da kuma makaruni ne a yi tafiya cikin ayarin da yake akwai kare ko kararrawa za ka ga wasu dabbobi da ake samun tsara duk tako in suka yi za ka ji galan galan galan galan to wannan abin har musulunci bai yadda ba ya hana a yi shi to malum masu suka yi magana akan kararrawa da ake sawa a cikin gida shin yaya ita matsayinta yaya matsayin kararrawa da ake sawa ya matsayin kararrawa da ake sa a jikin agogo mutum yana so ya tashi na cikin dare akwai shi a jikin waya na za ka ji saboda mutum ya tashi to duka suka ce wannan babu komai haka suka ce saboda wato na babu komai akan waɗannan ƙararrawoyi amma gida da ake sawa a gida a sa ƙararrawa a ta ringa yin magana shi ma sun ce ba komai amma a ringa sa abin sallama yanzu su wanda suke ƙararrawan masu waye an yi wani abun an danna sai ce salamu alaikum sallama da ba sai an amsa ba na ba ta cikin sallama na da sai an amsa yawa dan zai ta salamu alaikum salamu alaikum dan mai dan ne ya gaya ma cewa ana sallama to ya fi kararrawar amma dai in an sa a gidan babu komai wallahu alam عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسحب الملائكه رفقه رفقه فيها كلب او جرس وعنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الجرس مزامير الشيطان رواه مسلم an samu hadisi daga abi huraira ya dala kar tabbata a gare shi ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mala'ikun rahama mala'iku ba sa shiga cikin ayari wanda yake akwai kare a ciki ko kuma akwai kararrawa to kaga rashin shigan mala'iku amma mala'iku ba su ba na rahama eh mala'ika raqibu da ati suna nan ba kararra ko kai zaka rikice ka zama kararrawa suna nan da da kai ina nan su wannan ba sa barin mutum duk ko sabon mutum zai yi ko me zai yi suna nan suna rubuta me yake yi hafaza amma mala'ikun rahama wanda suke tattafiya tare da mu suna mana roƙa mana Allah gafara akwai mala'iku wanda suke roƙawa dan adam gafara akwai wasu ayyuka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan mutum yayi ma musamman za a turo delegation na mala'iku kaman gaida mara lafiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya ga da marafiya da safe za a turo delegation na mala'ika guda 70 su zo su yi tace Allah kai masa gafara tun da safen nan har rana ta fadi haka nan wanda ya je ya gaida shi da daddare bayan haɗuwar rana shi kuma har alfijir da ka gaida mara lafiya ibada ce mai lada to amma kaga in kana da waɗannan abubuwa ba za su zo ba irin waɗannan mala'ikun ne ake kiya mana abin da yake sa ba za su zo ba yawa na rahama har wa yau an ruwaito daga abi hurara annabi sallallahu alaihi wasallam yake kararrawa sarewa sarewa sarewa ke ce abu sarewa sarewar shaidan ce ba shi ne abin da ake turawa ba na kara a masara ne ana na yawa to ita ce kararrawa ita ce wannan wato sarewa ta shaidan to kaga ina za ka suka zama kana mu'amalantar sarewar shaidan sai babu karahiyatu rukubil jalala jalala wa hiya al ba'id aw an naqa allati ta'kul azra fa in akalat alafan tahiran fatsaba lahamuha zalatul karahati wannan babu kuma zai magana akan karahiyanci hawar dabba mai cin najasa dabba mai cin najasa raƙumi ne ko kuma taguwa ce wadda take cin najasa ƙazanta amma idan aka zo aka rike ta aka ba ta abinci mai kyau ta canza to shikenan namanta ya gyaru kuma karayayyacin ya bushe kusan musulunci addinin tsafta ne addini ne wanda yawa dan adam tanadi na na tsafta kuma ya sa dan adam ya zama mai tsafta shi yasa duk wani abu wasu abubuwan da suke cutar da mutum bai sani ba ba zai sani ba amma musulunci ji ya hana shi ya masa maganin su عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجلالة في الإبل أن يركب عليها رواه أبو داود بسناد صحيح an samu hadisi daga ibn umar yadda Allah su tsara tabbata a gare shi yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wato dabba wadda take cin najasa daga raƙumi a haukanta wato ba ba ba a hawa amma idan ana nufin wanda kawai aikin da cin najasa ai kun ga ba a cin dabba ko dabba mai cin najasa ba a cin ba a cin namanta sai dai idan tana gwamutsawa ne na ta ci najasa ta ci mai kyau to kaga wannan mai kyau din zai amma aka ce dabba ce kawai najasa take ci to kaga ita ma namanta ya gini ya zama najasa shi yasa hatta kifi da ake kiwo yanzu akwai bukatar malamai su tsaya a duba shi har dabbobi da ake kiwo a musulunci akwai bukatar a tsaya a duba a gani ake ba su a musulunci ba komai ne za a ba dabba sai ka ci ba to ai in ka ci abin ka ka ci dabba ka ci abin ai yanzu za a samu wata dabba a ce alade take ci misali nake kawai don a gane a ce ita alade take ci ta ci alade da safe ta ci abin nan amma ita ana cin ta dala an an ya kakaci wannan lamba mai kaci a ya ci ya ci alade to saboda mai ai abin da zai gini kenan ko kifaye da ake kiwo yanzu shi yasa ai irin abin da ake tura musu shi zaka je ka ci ai shi yasa zaka ji kifin wasu irin dolaye dolaye wawaye sai ka yi duwa saboda abin da ake ba su suke ci ba kamar kifin da suke cikin ruwa suna cin kwari suna cin abubuwa ko zuma da ake kiwonta ai daban take da zuma da take yawo wadda ta je daji Allah kaɗai ya san yawan faran da ta ci kuma daman shi ne zuma fasuliki subula rabbiku zulala sai ta yawo ta hau wannan sai ka ga zuma a rana ɗaya ta je ta sha fure kara ɗari to shi ne ita zo za ta fito da shi Allah ya ce ya faru min durin na sharabu mustalifin alwanu shifa'un linnas amma nan ko an ga kewaye ta ana ta tura mata siga na to in za ta sha siga ta sha siga in za ta yi kashi kashi me za ta yi kaga siga za a sake ta shi kai shi kifi da yake ruwa ai Allah kaɗai san me yake ci yana cin kayan abu ƙwari na ruwa iri iri wanda za su gina jikinsu namansa ya daɗi lahamin tsariyar da Allah maɗaukakin sarki ya kira in ya fito sai ka lallai nama kana cin nama lafiyayi a wani ana ɗura masa kashin wane ne kashin in kana jin ma tarihin yanzu abubuwan da ake tura musu ba kyau wasu abin ma ka san ba abinci ba ne wai kifin na so za a yi ta zuba musu akwai wani abu da aka faɗa abin kyama ma aka ce wai ana ba su shi ma suna so na suna nan da yawa an ka ji abin wani kifin ka san me yake ba za ka ce to kaji da daskararren jini da kashin kaji ga sunan suna nan wani ya lissafa mu shi yana kiwo shi da ka gani ai sai babu nahai anil busaqi fil masjidi wal amru bi izalatihi minhu idza wujida fihi wal amru bi tanbihi al masjid an al adza wato babi da zai magana akan hani da musulunci kada a tofar da yawo tofar da yawo a cikin masallaci da kuma umarni idan mutum ya ga an tofar da yawu to ya tsaya ya cire wannan yawu ya gusar da shi in ya gani da kuma umarni da a tsarkake masallaci daga dukkan ƙazanta shi masallaci ɗakin Allah ne babu wajen da Allah ya fito a duk duniyar na irin masallaci Allah ya fi son masallaci da kowane waje babu wajen da Allah baya so a duniyar nan kaman kasuwa wani ji sai ce kai inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya manzo Allah sallallahu ya faɗi dalili yace saboda kasuwa a nan shi din yayi kwanta ya kenke shi eh shi yasa zaka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam koyar da yan kasuwa ayyuka na lada masu yawa wannan dole dan kasuwa ya kula sai ta samun lada shiga kasuwar kanta in kai in kai addu'a za a baka lada miliyan ɗaya in ka shiga kasuwa ina nan ba sai yan kasuwa ko kaya ka je siya in ka ce la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamutu biyadihi alkhayr wa huwa ala kulli shay'in qadir manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za a rubuta ma lada miliyan guda to kaga in ka samu lada miliyan guda dai in ka shiga kaso su kalle kalle suwaye in ka tattara na to abubuwa na abubuwa ga su nan Allah ka dai san iyaka su aka ga dan a dan rage ma sai ce a dan rage ne eh saboda ai kasance kasuwanni ba mu kadai ɗan adam muke harka da kasuwanni ba har albinu sukan zo kasuwanni shaidanu sukan zo kasuwanni shi yasa za ka ga suna zuga 'yan kasuwa su tarin tsuwan ƙarya shi yasa kamun ka ga ɗan kasuwa da baya rantsuwa sai ka tona na kuma musu annabi sallallahu ya hana ya ce dan kasuwa daina rantsuwa amma za ka rike dan ya mantar da shi kawai ya karantsewa kuma wani ma zai rantsa ana nan ganan mai rantsuwa fa akan gaskiya shi aka hana dama ba magana mai yi na ƙarya shi wannan dama a'a ana nufin gaskiya ne amma su karka yi sai da kaya da rantsuwa ko da gaskiya ne bai da kyau to bare kuma idan mutum ƙarya yake eh galibin mutum ya mai da hankali da waɗannan abubuwa suka ga yana kasuwa kuma yana ta bin Allah da shi kai shi irin waɗannan tunanin yadda za ka yi ka tsara dokokin Allah a kasuwa a zikar ne ai an baton Allah ne fa zukuru ni an zukurkum ni yana ciki mutum yana ta kokari yadda ba zai saba wa mahalicin shi ba yana ta kokari a kasuwa yana tuna Allah dare da rana to sai ka ga Allah madaukakin sarki ya kawo masa gudunmawa gudunmawa ta kowane irin bangare in ma cuta ne za a martaka ga Allah ya tsare shi don ha wannan gudunmawa ce ta Allah in ba haka ba sai ka ga fitintunu iri iri iri iri eh galibi kuma idan mutum yana da zuciya mai kyau sai ka ga Allah ya fi shiga lamarinsa eh sai ka ga cikin kokarinsa ne ya tsare dokokin Allah kuma sai ta samun taimakon Allah a ciki kamar yadda ya faru da wani ɗan kasuwa a a kufa ne ko basra yadi yake saidawa yana sai da yadi sai ya cire wani yadi a cikin yadunan da yake saidawa saboda ya lalace amma ya nade shi sai ya ajiye a gefe sai ya bar yaronsa a kanti yaro da wasu suka zo kawai sai suka ɗau wani yadi suka ce suna so suka yi ciniki suka ɗauka suka tafi a kan abubuwan hawan su raƙumansu shi dan kasuwa da ya dawo ya ce wa yaro ina yadin na ajiye ana ce ai wasu wasu suka zo sun sun siya ina wasu wanda suka suka huda a nan da raƙumansu su ne suka siya har ma ga kuɗin ya ce subhanallah ina kuɗin ya karɓa ina suka yi ya ce sun kama hanyar nan kawai sai ya hawa nashi abin hawa ya yi tafiya mai nisa kafin ya same su ya ce musulun sallama ce da Allah ku ne kuka ce yadi to ashe yana da yadi mai kyau sai ya ɗauko shi ya ɗauko shi da kuɗinsu ya ce ko kuka ce yadi yana nufin idan ba sa son cinikin zai ba su kuɗinsu idan kuma suna son yadi to ga mai kyau sai shi ya karbo suka ce mu ne ya ce to da Allah ka kawo shi bai da kyau bai da kyau ga mai kyau na kawo muku suka ba shi kuwa suka karba har ya juya sai mutumin ya ce to malam kai ma zo ina kuɗin da muka ba su ya ce ga su ya ce to kai ma kawo ɗan jabu ne shi ma sai suka cire suka ce masa ga mai kyau ya yi jabu ne suka ba shi kaga kokari ne na ya kokin ne ya yi to shi ma kaga sai ya iske taimakon Allah to ai haka yake faruwa da mutane mafi yawan mutane da kaga ake cutar su ma matuta ne no wannan ka faɗa kan da da yawa da yawa da yawa da ake cutar su matuta ne akan samu wanda ba mutunci ba cutar shi don jarabawa amma su suka fi karanci amma mafi yawa za ka tada to kuma galibi idan aka cuci matuci labarin ya fi watsuwa mun gane hausa wani shi mutum jin ya ci shi ko ba za ka ji mutum ya bar wa Allah na yawa ai kaman barawo ne in aka sace kayan barawo ai labarin sata ta fi yaduwa saboda ba wanda bai san amar sata kaman barawo na yawa wanzami bai san jarba ko ni hausan da ba san ma'anarta ba mata ok shi ba ya sa abin zane gaskiya ne da ka ce mu kula عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البساق في المسجد خطيئه وكفارتها دفنها متفق عليه والمراد بدفنها اذا كان المسجد ترابا او رملا ونحوه فيواريها تحت ترابه قال ابو المحاسن الروياني من اصحابنا في كتابه البحر وقيل المراد بدفنها اخراجها من المسجد اما اذا كان المسجد مبلغا أو مجسسا فدلكها فدلكها عليه بمدى بمداته أو بغيره كما يفعله كثير من الجهال فليس ذلك بدفنه بل زيادة في الخديعة وتكثير للكثرة في المسجد وعلى من فعل ذلك أن يمسحه بعد ذلك بثوب بثوبه أو بيده أو غيره أو يغسله malaika an samu hadisi daga Anas ya da Allah kare tabbata a gare shi yace Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce wato zubda yawo a cikin masallaci laifi ne amma kafaran wannan laifin shine abin ne a yawon da aka zuba to kun san masallacin manzo sallallahu alaihi wa sallam ya ne yashi in ka zubar da yawo ka binne ya bace to amma ba shi yasa mara yake ta bayani yace to banda irin masallaci da aka sa mabul ko aka sa tile ko aka sa kafet wannan in ka ƙara binne ka ƙara bata da haka shi sai dai a share a cire shi ya zama babu shi in ba haka ba sai laifin ya ƙara karuwa in ka ga ya an tofar da yawo a cikin bango misali sai dai ka cire shi ka share shi ya zama babu shi saboda ba zai bunnu a cikin kafin in ma ya bunnu zai zama yana wari to kaga an ƙara cutar da wato masallaci وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في جدار الجنة مقادا أو بزاكا أو نخاما فهكه متفق عليه أسامو حديث لقنا عائشة إذا الله سكارة تبتع غريتا تشاء النبي صلى الله عليه وسلم يا غا wato a jikin bangon masallaci da ke fuskan na alƙibla ya ga majina ko ya ga yawu ko ya ga kaki wani ya yi kaki ya tofa mazala da kai shi ya tsaya ya kankare shi a sai ya bushe ya kankare shi ya cire shi ya zama babu to haka ake san duk wanda ya ga wata kazanta a cikin masallaci ya yi to kaga maganar kai da zaka cire kazanta ai maganar ka kawo bai taso ba eh maganan ka kawo sai mutum ya kokari ya cire in ya gani wa ana anas radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qala ان هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر انما هي لذكر الله تعالى وقراءه القران او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم an samu hadisi daga Anas yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace waɗannan masallatai da kuka gani ba a yin fitsari a ciki ba a sa wani kazanta a ciki kawai su abinda ake a ciki shine ambaton Allah da karatun alkur'ani wannan ƙarin ne na hadisin balalaban kawai da ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam shi bai sani ba bai san cewa masallaci ba a irin waɗannan abubuwa ba ana wajen masallaci ga sahabbai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ji bawali kaga da ya kamata ya ce a ina ake bawali ko ta sai ga ga inda yake a ɗan rufe wajen sutura ko sai ya shiga masallaci sai ya tsugunu ya kama fitsari hala ko wani hango shi shiga wani na fitsari a masallaci matsari aka yi taso sabai za su tawo mazala ce a a ku bari kada ku yanke masa fitsarinsa har mutum na fitsarinsa ku bar shi ya ƙara sawa ya ce in ya gama fitsarin a je a nemo gugar ruwa to saboda yashi ne a zuba shi ke nan in ya bushe magana ta gare da tasowar sahabbai da tsaye da su duk yana ji kuma bai ji daɗi ba da za su tara mar gajiya na shi ne manzala bayan ya gama aka man nasiha cewa masallaci ba a fitsari a shi na ba a sanya kazanta ai shi ne da zai tafi shi ma ya ce bari ya san me zai sai ya daga hannu ya ce Allahumma rahamni wa Muhammadan ya ce wala tarham ma'ana ahadan ya ce Allah ka ji kaina Allah ka ji kan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma bayan mu biyu Allah kar ka ji kan kowa haka yanzu da ka dinna Ahmad eh wato duka kama an maka yawa an ba an ba shi eh balaraban kauye manzo Allah ya ce masa laqad hajjata wasi'an yace haba balaraba kai bari mana kai hakuri ka abu mai yalwa ka takura shi ai Allah zai ji kaina ya ji ganka har da su ma ya hada kai wato yana ba shi hakuri yayi hakuri ya hada da su eh duka eh saboda wannan abin da aka suka taso za a yi musu a to kai ka tuna fa ko kai yanzu ka ga wani yana ya tsuguna yana fitsari ai ce za ka yi ka ga wani kafiri na ya amma ba shi ya amma uzuri na amma dai za a ɗauka kan abun ya wuce kuma ai misali halin da muke ciki waye zai gane cewa ko bai san ba a fitsari a masallaci ba kaga shi ne zai sa amma dai ka tuna yadda mutane za su yi da yadda rai zai tashi da hankali ne yadda hankalin mutane zai tashi ai za ka wani matsayi ne wanda yake sai shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam akwai sauran lokaci akwai babu karahiyatul khusumati fil masjid wa rafa'i sauti fihi wa nashid ad-dallati wal bai'i wash shara'i wal wal ijarati wa nawi hamil al mu'amalat wannan babu zai magana akan hani da musulunci yayi ba a musu a cikin masallaci musu sa'annan ba a daga murya a cikin masallaci ba a cigiya a cikin masallaci sanan ba a saye da siyarwa ba a kulkul ba a kulla wata contract a cikin masallaci duk wani abu na mu'amala ba a yi shi a masallaci daka in kana dan kasuwa ko da kun yi ciniki da wani a can kasuwa ya ce tambayan abin nan kar ya ganka a masallaci ya ce abin nan ka tambaya nawa nawa ce mu fito eh fito saboda me sai Allah ya shafa albarkacin kasuwancin masallaci ba a gina shi saboda waɗannan abubuwa shi yasa daga murya ko da hira da jariya a masallaci ba kyau ba kyau eh irin akwai abin da yakan zo na na a yi raha a yi dariya ko sahabbai suna yi amma ba mai da masallaci wajen hira ba ai an gane abu zai iya tasowa mutane su yi dariya ba bai ba laifi ba amma ba wajen mai da shi wajen dariya ba akwai wasu abubuwa da suke suka iya budurowa masallaci shine duk abin da za ka iya tunawa na yanzu na riƙe al'umma manzo Allah haka ya mai da masallaci duk abin da ka sani na mu'amala na koyar da mutane har da koyar da duk abin da yake na rayuwa amma ba duk abin da ya shafi lahira ne shi kuma kasuwanci na na duniya ne shi yasa musulunci bai yadda a yi shi a cikin masallaci ba an abi hurairah radiyallahu anhu أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سمع رجلا ينشد دالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليه فإن المساجد لن تبنى لهذا رواه مسلم أسامو حديثي لك أبي هريرة دالة سار تبتع غريش يتي يا جمع زن الله صلى الله عليه وسلم لا تيوى والذي يجي ونمتم ينا شجيا أمسلاتي ku ji wanda duk ya ji wani mutum yana cigiya a masallaci da Allah jama'a waya wayarsa ta bata ai shine cigiya ko da Allah jama'a ce ban ga dan mabudin gidana ba ban ga dan mabudin mota na ba shine cigiya to duk irin wannan a'a jama'a kudi na ya wadi misali duk waɗannan cigiya ne to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda kuka ji shi wani ya ji wani yana shigiya a cikin masallaci manzo Allah yace yace kada Allah ya saka ga abu eh ko ba sanan ba ku gane ba Allah ya sa karka ga abin da kake nema Allah ya sa abin ya bata kenan kun ga ai addu'a ce mara kyau ko to shi ne abin da maza Allah sallallahu alaihi wasallam ce a yi wa duk wanda yake shige a masallaci ai za ka gane cewa a kenan ba kyau ba kyau ka duba irin rahama ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun da ka ji ya ce a yi wa mutum wannan addu'a ai ka san bai san wani ya ko da wasa ne ya yi kai da ka san za ma wani addu'a za ka zo kana tiya sai dai can aure to ana akwai bukatar kuma a bambanci tsakanin cigiya da sanarwa na abubuwa daban ne guda biyu sanarwa daban cigiya daban an samu kudin wani an tsinta an kawo shi wannan ba cigiya ba na cewa wani ya yi da kudi ba cigiya ba sanarwa ne ai ba nema ake ba na a an gaishe ga wani ya yadda waya na an kawo ta ita wannan ba giya ba ce sanarwa ce amma ba a ga wayar ba a ce jama'a ko akwai wanda ya ga waya to shine duk sai mu ce Allah kada ya sa a ga wayar yana umarni ne na annabi sallallahu alaihi wasallam maza Allah sallallahu alaihi wasallam saboda masallatai ba a gina su saboda giya ba wa anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala idza ra'aytum man yabi'u ay yabta'u fil masjid faqulu la arba'a Allahu tijaratak wa idza ra'aytum man yajidu dallatan faqulu la raddaha Allahu alayk rawahu tirmidhi wa qala hadithun hasan an samu hadisi har wayo daga abin huraira ya dala su kara tabbata a gare shi yace annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce idan ka ga wanda yake saye ko yake sayarwa a cikin masallaci saye ko sayarwa a masallaci ku ce kada Allah ya saka riba kada Allah ya sa wannan kasuwanci naka ya zama ka samu amfani nan idan ku ga wanda yake cigiya ku ce kada Allah ya maida ma wannan abu kada Allah ya sa ga abu wannan riwaya ce ta Imam Tirmidhi وعن بريدة رضي الله عنه أن رجلا نشهد في المسجد فقال من دعا إلى الجمل الأعمر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وجدت إنما بنيت المساجد لما بنيت لا أسامو حديثي لك بريدة يدالا سكار سبتا قريشي yace wani mutum raƙuminsa ya bata kawai sai ya zo masallaci ya ce wane ne ya gajen raƙumi manzo Allah yana masallaci sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah ta karka gaishe ya bace kenan eh la wajata eh Allah ya ta karka gaishe yace ba a gina masallina an gina masallaci ne saboda abin da aka gina masallaci don shi shine sallah da karatun alkur'ani da ambatan Allah ba don cigiya da sanarwa ku hararo masallatai inda an bar mutane su yi abin da kowa da wani zai zai dan kashe da zai dan kasa na a ce amar masallatai haka da yanzu za ka zan kashe ba masallatai akwai mai waya akwai mai tamtam na akwai mai saidin akwai mai na dos duka wani magajen liman zai ce ya kama a can zai a saka niki za ka yi mamaki amma sai ya su masallaci kawai ibada ake kawai da ka shigo kasar abin da ya shigo da kai duk wata harka sai a ajiye ta yau in an fita kuma sai a dora shi yasa ran juma'a Allah ya ce fa idza qudiyat as-salatu fantashiru fil ard wa butagu min fadlillah sai a je a dora a ci gaba da kasuwa amma dai masallaci a ga abin da za a yi shi وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشراء والبيع في المسجد وأن تنشر فيه دالة أو ينشر فيه شعر رواه دا أبو داود والترمذي وقال حديث حسن an samu hadisi daga amur dan shu'aib daga babansa daga kakansa da Allah